أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر بيوم كدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالظفر وأن أنس بن مالك أنكر أودك أنس أم مالك رضي الله تعالى عنه الله يقال يتاع قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ظن الله إرادة أمن شاء الله سوى قريش قال يا شيء إذا مررتم برياض الجنة إذا كوكا شوكي كوكا شيكي معنا da tausayin aljanna farta'u ku yi tsururi a wajen ku ci abinci mai yawa a lambu idan ku zo ka shige da lambun aljanna ku ci abinci mai yawa shine rata'u ba mun fasara shi kwanaki ko qalu sai sahabbai suka ce wa mariyadul jannati menene dausayin aljanna qala sai manzo Allah yace hilaqu zikiri da'irar zikiri inda kaga da'irar zikiri to dausayin aljanna ne a nan wajen to wanda Allah ya ce kakka shige ka zauna ka ci abinci mai yawa ma'ana kai ma abu da zikirin mai yawa da kai ko shine ma'ana a kharaja hu tirmizi imamu tirmizi ne ya fitar da shi wa akhraja al-hasan al-basri imamu al-hasan al-basri ya fitar radiyallahu anhu hasan al-basri tabi'i ne ya karba wajen sayar na abi ya karba wajen sahabbai da yawa kuma ya sha nonon sai da mai munatu duk da dai ba ruwa amma irin yaro yana kuka din nan tsofaffi ko kakarsa ta ba shi nono a baki dan ya shiru to haka matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce daukar sa sai yana kuka ya rika ba shi nonon ta duk da dai ba ruwa a ciki amma za ta ba shi fata to wannan ya isa albarka matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kuma ya karɓa wajen sayar na Ali, karam Allah waja. Radiyallahu ta'ala anhu, annahu qala Hassan al-Basri ya ce, zikirullahi ambatan ubangiji khairun shi yafi la shakka fi alheri ne ba ku kwanto a ciki. Zikirin Allah alheri ne gaba sa ba ku kwanto a ciki. Ya zahabu bi zambi yana tafiya da zunubi wala zamba fi shi kuma ba zunubi a cikinsa. a dai lokacin da kake zikiri wa ya ce ce zunubi kake ko dai ba a ce lahada kake yi ba dai ai ba wanda ya sai ce zunubi kake ko an ko an ce wai aikin banza kake to su za ka bi ko ko salafu za ka kuma wayannan su hasan basarin nan su ne salafu salih sahabbai da tabi'ai da ba wannan salafiya ta ƙarya da aka shigo da ita ba su ne salafu salih sahabbai da tabi'ai da kaza to kaji abin da ya faɗa wa an abinta wannan shi ake cewa mawkufi mawkufi ne na tabi akwai mawkufi na sahabi wannan mawkufi na tabi kila zai iya yiwuwa hadisi amma dai bai ce wani sahabi ya gaya mun bai ce manzo Allah ya gaya masa shi dai kawai ya faɗa to mawkufi kenan da magana Hassan da Basri ce ko magana sa ai Kaisa ba yawa ta bane magana ta وعن أبي الدرداء أنك مودك أبي الدرداء صحاب من الله الله يرجع تكم محدة قرآن رضي الله تعالى عنه الله يقال داء قريش أبو الدرداء يكتوى حضور مجلس الذكر حلرت وجن ذكري أفضل من صلاة ألف ركعة يا بك ركعة جبو تصلى النافلة يا بك روتي تنافلة ركعة جبو كجي وجن ذكري يا بك روتي تنافلة ركعة جبو To, wannan magana ce mai kyau ƙwarai da gaske, amma sai wanda ya san ɗanɗanon zikirin ya san abin da zikirin zai kai ka. Saboda wannan gadan-gadan Allah zai kai ka, wancan ko in baka rasa ma ya kai kariya. Sai kai kariya, ka dina ganin kai mai sallah raka a dubu ne kaza kaza. Wannan ko zuwa kan Allah sai aga Allah zai kai ka. Wasu huda alifi janazati ya fi ka halarci jana'iza dubu. wa iyadata alfu maridin ya fuka gaida mara lafiya dubu kowace zuwa jana'iza ɗaya kana da kiraɗi kiraɗin kuma ya fi dutsen uku to kuma me tafiya gaida mara lafiya a dausayin aljanna shi ma a dausayin aljanna hanyar aljanna yake tafiya to amma ka zo wajen zikiri ya fi wannan to shi ma wannan mawqufi ne ga wannan sahabi kila zai iya yiwa wajen annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam amma dai bai ce manzo Allah ya ce ba to kuma ko magana ta ce da ai magana sahabi ce magana sahabi ai ta fi ko tsawa malam waye ko to magana sahabi ce ga sana wa an abi hurairah ta kafin ko sahabi ba zai faɗi abu da kayan da bai ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa an abi hurairah an karɓo daga abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala abu hurairah ta yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsira da amincin Allah sabata a gare shi ya ce inna lillahi mala'ikatan Allah yana da wa'insu mala'iku ya dufu na tsari su yawo suke kan hanya kawai akwai hadisi ruwaya da kuma sunan su sayyahu na yan yawo kawai su yan yawo ne yan bincike ne kamar yan rahoto suna tafiya cikin hanyoyi fiturki ko cikin hanyoyi bitariki yalkar da suna ahalar zikiri su wani zikiri suke nema kawai ba ruwansu da kowa su yan zikiri suke nema ahalar zikiri yan zikiri suke nema fa'iza waje qauman idan suka samu mutane yaskuruna Allah suna ambatan Allah kana da sai su ta kiran ragowar mala'ikun dama duniya duk za su yaɗu to kowa ya je wata unguwa ya samu ana zikiri ya ta kira ragowar su inda suka ba kai ku dawo halummu halummu kai ku zo ku zo ku zo halummu halummu ku taho ila hajatikum ga abin da kuke nema mu mun samu to duk kuma sai a tattaru duk sai su taru kala yace fa yahuffunahum sai su zo su kewaye masu zikirin nan da ajin hakikin da fuka fukansu ila sama'i aka za su kai musu halka su kai musu halka su kai musu halka su wannan ya hau wannan wannan asama asama saboda girmamawa da tsarkakewa ga masu wannan zikin ila sama'i il sama'i duniya zuwa saman ta duniya qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa yas'aluhum rabbuhum sai ubangijinsu idan akwai ruwa da in an gama zikirin kuma kowa ya watsa su kuma sai su koma hadaran Allah sai ubangijinsu ya tambaye su wa alamu bihi ya fi sanin su wannan tambaya ce ta daɗi kana jin daɗin labari ka dinga waya aka yi ne saboda jin daɗin labari ma ya kuli ibadi kai wai ne bayi na suke cewa ne kala sai mala'ikun su ce kala sai ya ce fa ya kulu na sai mala'ikun su ce yusabbihuna ka suna tsarkake ka wa yukabbiruna ka suna girmama ka wa ya'muduna ka suna kirari da yabo a gare ka wayu majjidunaka suna ɗaukaka ka da daraja ka da girmama ka dai duk wani abu ɗaukar karanta da girmama Allah da zikiri ma'ana suna subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar akwai wayu halunaka suna la ilaha illallah la ilaha illallah wayu majjidunaka kana sai Allah yace fa yaqulu sai Allah tabaraka wa ta'ala yace har ra'auni sun ganni wai ni da suke cewa wannan kirari da wai sun ganni ne kala sai mala'ikun nan ce fa ya kula sai ce la wallahi mun rantse da Allah ma ra'auka ba su ganka ba in ma wayannan mutane ma mahajubai ne kawai ko kuwa in ma saboda girmamawa da halaran Allah a nan duniya ne ba su ganka ba ko ba su ganka da idan basaru ba amma sai da idan basira sai da idan basira duk gaba mana dai ba su ganka ba ta'ala sai Allah tabarak sai ya kulu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kaifa laura auni to ya kuwa ga da sun gani da sun yi sana'i ya kuwa gani ya kuwa da sun gani ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuluna sai mala'ikun ce laura auka ubangiji da sun ganka kanu ashadda laka ibadatin da su suka fi tsananin ibada a gare ka a shi dan haka san mutum ya da'awar ma'arifa kuma ba ibada ba ba abu saboda bai cancanci wannan magana ba kenan da ya faɗa ƙarya ya faɗa kenan wa ashadda laka tahmidan da sun fi yabo gare ka wa aksara laka tasbihan da sun fi tsarkake ka dan annabi sallallahu yana ta kwana sallah aka ce wannan wahala ta me bayan ya gafira laka Allahu ma ta kaddam min ko ma ta aksara ka ce afala akun abdan shakura kan ni ba zan zama bawa mai godiya ba yanzu a ce duk ibada da annabi ta godiya ce shi godiya ne to kai ma alifi duk ibada da za ka yi ba wai ko ka godiya ne kawai amma an yi an gama komai to ka gode mana to kai ibada za ka kamar ɗanka ne ya ga ka kira ka jibge itatuwa kuma ka kirawo mutane za ka ba su kuɗi suna ta shiga da ita cikin gida shi ma ai zai ci ba ko shi yana jiran wani lada ko menene ai kyau ma shi ya fi ba saboda na gidansu ne nasu ne ko da yake ta ibada ce ta abu ba wai hijabi bane a sai godiya kake yi saboda ka san me kake kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yaqulu sai Allah ya ce to fa ma yasaluni me suke roƙata me suke roƙata kala sai wayannan mala'iku sai yasalunaka aljanna yasalunaka jannata suna roƙonka aljanna kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa yaqulu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa hal ra'auha wai sun ga aljanna ta da suke taro ka ne sun ganta ne da idan su qala sai a manzo Allah ya ce yaquluna manzo Allah yana faɗan yanda abin ya zo sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah ya ce yaquluna sai mala'iku ce la wallahi mun rantse da Allah ma ra'auha ba su ga aljannan nan ba qala sai Allah tabaraka wata'ala ya ce ala sai manzo Allah ya ce fa yaqulu sai Allah ya ce fa kaifa laura auha to ya kuka ga bayin nan na da sun ga aljanna da sun ganta ba kana sai manzo Allah ya ce yaquluna sai mala'ikun su ce law annahum ra'auha da su bayin nan naka sun ga aljanna nan kanu ashadda alaiha yusadda su kuma nan kwadai ga aljannan nan وأشد لها طلبا داسون في tsananin nemanta وأعظم فيها رغبة داسون في جرما فقيي أشكين ashe kana aka san ashe wai duk wannan labarin aljannan da ake bamu ashe kawai dai dan kotanta mana ake na hankali ashe ba ita ba ce ainihin ashe wajen dan hankalin ya kan iya dauka ita aljanna ma ba ta faɗi ba ma la ainur ra'at wala uzunul sami'at wala wala qadar ala qalbi basharin qad ido bi ka ganin ta ba kunne bai ta a cewa duk wannan dan kamanta mana wala kallon marun marun wakaza wurin girin kaza kawai dan dai mu dan kawai dai ana dan kusanta mana a sai zuwa ta faɗi ba ma saboda in za ka wasu kaza kaza ai duk an ji ta ma masu yaƙini ma suna ganin ma kaman ma sun shiga ashe wai har yau da ashe daɗi na gaba Allah ya ba mu daɗi wai a na gaba. Ƙala, sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ƙala, sai Allah ta baraka wata ala ya ce da mala'ikun, mimma ya ta'awwazuna, to me suke ne wani da shi. Dama dai nan adam kowace yana cikin ragabatan wa rahabatan. Kwaɗayi da tsoro. Kullum kana nan ma alheri kana tsoron wani bala'i kuma kai ya same ka. Kullum kana cikin wayannan biyar da ko? in an ce kana kwaɗayin alheri ka ka Allah ka bamu kaza Allah kai ka ce kuma Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu dan adam kullun yana tsakanin wayannan guda biyu Allah ka bamu kaza Allah ka bamu kaza Allah kiyaye mu kaza Allah kiyaye mu kaza to tunda yanzu an ji Allah ka bamu kaza to me kuma kike neman tsari da shi kala manzo Allah ya ce ya kuluna sai mala'ikun nan ce minan nari wuta ka suke neman tsari da ita Allah wuta suke neman tsari da ita kala manzo Allah ya ce fa ya kulu sai Allah ya ce wahal ra'auha wai sun ga wutan ne sun ga wutan ne kala manzala ya ce sallallahu alaihi wasallam ya kulu na sai mala'iku ce la wallahi ba su ganta ba mun rantse da Allah ma ra'auha ba su ga wutar ka ba kala sai manzala ya ce sai Allah ya ce fa kaifa law ra'auha to ya kuka ga da sun ga wutar bayina da sun ga wutar nan ya kuka gani kala manzo Allah ya ce ya kuluna sai mala'ikun nan su laura auha da sun ga wutar ka kanu a shadda min hajira da sun fi tsananin gudu daga wutan wa a shaddu laha makafatan da sun fi tsananin tsoron wannan wutan nan ma wai a shawar duk wannan labarin wuta da ake gaya mana a haɗa bi ha suradi ko haka wai a shi duk ma nan bai kusanto da hankali ake bala'in ya fi haka Allah ya kiyaye mu. Kala sai manzo Allah ya ce fa yaqulu sai Allah ya ce fa ushidu to na kafa ku shaida ku malaikuna na kafa ku shaida anni kar gafartu lahum na gafarta musu qala manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama yaqulu malakun a cikin wannan malaiku sai wani malaika ya ce mina malaikar daga cikin malaiku fihi fulanun Allah aka ji akwai wani fa kai ka fi sani akwai wani fa fihi fulanun akwai wani laysa minhu ba nasu bane ba da shi suka zauna ba ɗan zikirin ba ne shi wannan wana inna ma ta alhajatu wata buƙatar ta sai ta kashi dan wata buƙata ne kawai kila yana bin wani mai zikirin bashi yana jiran gama zikirin ka miko kila kuma wani mai zikirin ya sa shi ko ɗinki ko saƙa ko wani abu ne ya kawo masa yana je gama zikirin gashi ka karba kila yaron mai zikirin ne kila kaza wani abu ne a wata alaƙa shi ta kashi amma shi ba ruwansa ba zikirin ya kashi ko kuwa leƙe ya zo yi wai me ake yi a nan ne kaza kaza shi dai ba zikirin ba zikirin ya kashi ba wata bukata ce ta kashi ko kuwa ma ɗan zikirin ne an wajen Allah yake ba dan biyan wata bukata ce yake alayi halin ne ba mai zikirin ba ne to wannan mala'ika yake faɗa kala sai ya ce sai Allah ya ce masa shi wannan mala'ika da ya faɗa hum aljulasa'u kai zakiran nan fa su ne masu zama la yashka bi min jami'suhum duk wanda ya zo ya zauna da su shi ma ba zai tsiyata ba lahira ba zai sha wuya ba duk wanda ya zauna la ya sha bikin jalisu duk wanda ya zauna da su ba zai zuba a ana koya zaman banza kaza kaza kaji wanda ya zauna da su ma bai siyasa ba ba abin da ake damu da yanzu sama nan duk ba ma gidan zakiran su sai ya shiga ba ba za a samu wani waje ba ba kai komai ba kai ba ke zikira zama da su kawai an ce zama da madaukin kanwa ko shi ne kawo farin kai ko zama da su yanzu ka koya kai ma jalisu la yashadihim jalisu me zama da su bai tsaya ta badina da la rawabul bukhari hadisi ne ingantacce sahihi idan ka duba sharhin asqalani da yayi wannan da yawa sharhin wannan sahihin hadisi sai yace a ce zikiri karatun hadisi ko karatu ko kaza yace wannan fassara ta yi nisa haka asqalani yace a ce wai karatun hadisi ko karatun kaza ko ka shi ake nufi da wannan ake nufi wannan fasara kayi nisa ba ta karɓu ba ji abin da askala ne a yan je ba wanda da ke ya jahilci hadisi ko tasbihi da tahlili da la ilaha illallah to wannan ai falala isa hadisi ne sahihi ma gwara wancan maganar mawqufiya ce ko ga wannan ingantaccen ma hadisi wa fil azkari ya zo a cikin littafin zikirai lil allamati ga malami ne yawan sani an-nawawi imam nawawi malamin hadisi radiyallahu anhu Allah ya tada nawawi nawawi yake cewa idan kai sani annahu yanda magana take kama yustahabbu zikiru kama yanda ake son yin zikirin yustahabbu julusu fihi laki ahlihi ana so ka zo ka zauna a da'irar yan zikiri ko ba yi za ka yi dan wannan falala da aka sata wannan hadisi ta same ka amma yau zagin ‘yan cikin ake ajiye su ne gire kan ma kai kusa da su shi maza Allah yana kai kusa da su ko ba ka yi ba Allah ya ce ya gafarta ma wani kuma ya ce kan ka kake kai kusa da su ma su ɗan bidiya ne kaza to jama'a ya ne karatu a ji a baka ko ya ne karatu hadisi inda ta ce sahi ka duba ka ji nawawi wai nan fanna sun nawawi nan da ake faɗa su ne ka iyayen sunna fa kowa littafin su yake karanta ya zama ɗan sunnan ma da ake cewa ko to shi nawa ya ce to aka yi ta haku ake son aljulusu fihi laki ahli ka zauna da'irar yan zikirin wa an ta zaharat al'adillatu daliloli da hujjoji sun bayyana ala zalika abu sa'ad ga je hadisi inda ta ce mun kawo wa zakara ba'al al-ahadith nawawi ya ka ba'arin hadisi al-mutaqaddimat wanda muka gabatar dinnan summa qala sannan imamun nawawi ya ce warawaina fi sahihi muslimin mun karbo a ingantaccen sahihi muslim daga bukari ba ya muslim ba to an muawiya ta an karbo daga muawiya sarkin mu'mini radiyallahu anhu qala muawiya yace kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala hilqatin min ashabi manzo Allah ya fito ya ga sahabbai an yi da'ira ana ta zuci a qala sai manzo Allah yace ma ajla safu kai me yazo na tafi kalu sai sahabbai suka ce jalasna nazkurullah mun zauna ne muna ambatan Allah wala amuduhu muna yabansa muna kirari a gare shi alama hadana abu abin da ya shiyar da mulil islamu ga musulunci wa man nabiyyi ya baiwa da shi alaina a gare mu kala sai manzo Allah ya ce Allah na hada ku da Allah ma ajlasakum illa zaka fa abin da ya zauna da ku sai wannan yanzu dan Allah ba ku zauna dan wani abu sai dan wannan kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amma inni lam astahalifkum amma ni ban sa ku rantsuwa ba tuhumatan lakum wai dan ina zargin ku ko ka dawo ga mu walakin lahu sai dai magana yadda take a tani jibrilu fito wanda da kuka gani jibrilu ya shiga min yanzu fa akbarani ya bani labari anna Allah ta'ala ubangiji yubari yana alfahari bikum da ku almala'ika Allah ya yi mala'iku alfahari da ku mane kai zaman da suka suna zuci Allah yana wa mala'iku alfahari da su ga wanda kuka ce za su yi barna nan ga wanda kuka ce to yanzu barna fice Allah yana alfahari ga bayi na nan kaza kaza to shi ma kuma in kaje ka duba sharhin wannan hadisi ga ashe duk zikirin da mala'iku suke fadawa na dan adam kuma ya fi daraja wajen Allah in ai kuma sun zikirin suke kai ko amma ga Allah yana alfahari da na dan adam da yake yi su dama ba wajen wasa bane amma dan adam da yanzu yana fili ko yana kaza ko yana kaza amma ya zauna wajen Allah ya fi ban mamaki ya fi ban mamaki kamar zikirin mace ne manzo Allah ya ce mutan tafi Allah da ya take da sujudi dubu saboda kayan wasa ne na duk wanda wasa da wasan tafi Allah kuma sai an hada sujudikai dubu sannan za su cin mata sai an hada sujudi dubu to nawa ya faɗi wannan warawaina mun rawaito imam muslim ya fitar da wannan hadisi warawaina nawawi ya ce mun rawaito kuma fi sahihi muslimi a cikin ingantaccen muslimi aidan komowa عن أبي سعيد الخدري daga sahabi manzo Allah Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah da Abi Hurairah radiyallahu anhu wa Allah ya kare da gare su annahuma ka Abi Sa'id al-Khudri da Abi Hurairah ta shahida sun shaida ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa manzo Allah ya ce su din nan sun ce sun shaida sun halarci kuma manzon Allah ya ce suna nan ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ka'udu qaumun mutane ba za su zauna ba yaskuruna Allah suna ambatan Allah illa afatumul mala'ikatu sai mala'iku sun kewaye su kamar yadda aka faɗa a can wa gashiyatumur rahmatu sai rahama Allah ta lullube su da mala'iku sun kewaye su da rahama Allah ta lullube su wa nazalat alaihim sakinatu nusuwa da rahama ta Allah yanda wahayi ke sauka wajen annabawa da mala'ika jibril yake kamar su kuma yanzu nan sakina ce za ta saukan musu ilhama da sakina sakina kuma sai an zo babu ta kuma duk za a yi magana a ji ma'anar sakina to sai sakina kuma ta sauka a gare su nutsuwa za ka ga sun nutsu da Allah kowa ya ga masu hankali ne kowa yana gigita amma su suna nan kar suke kallon saboda sun samu sakina su suna nan tare da su yanzu zamanin nan ba a ga haka ba idan masu suke yi da wanda malamin su ayi jigitattu zuwa yanzu yanzu a karatun yanzu a canja yanzu a hayaniya har zai ɗan hayaniyan ma ya gane dai wallahi su wani dai hayaniya ne shi kansa ɗan hayaniya ne amma shi kansa ya san da ya can dai hayaniya aka nufa ko ba ta kina ba ta kina kuma izza ala fi qulubil ladzina kafaru al hamiyata wanda zai zuciya sai Allah ya sa yashin zuciya da'iman zuciya sa ta ki take haliyata hamiyatu jahiliya irin tashi zuciya su kuma zikiri sai Allah wa anzala sakinata alai ya Allah ya saukar da sakina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wa alzamahum kalimata takawa wa kanu a haka biya saboda su suna ta la ilaha illallah su ba zabe suna nan kan ne kuma ka tsoro ne to hazuna Allah wa ni'mal wakil me zami tsoro katina ta riga ta sauka to mi ta zikiri dan Allah dan wayannan falaloli sabe kuma wanda wanda ba mun ga ya fi ganin wannan ba ya san inda nutsuwa take ya san inda ba zo ba zo da hayaniya aiki wannan ba hadisi yayi gaskiya manzo Allah yayi gaskiya wayannan sahabbai manya guda biyu da suka ce sun ji manzo Allah wallahi gaskiya ne manzo Allah ya gaya musu wannan ko sai nutsuwa ta sauka gare su wa zakarahumullahu sai Allah ya taba dan su su ma fi man inda su ma Allah ya tarbiyin su a can malaul ala sai na Ali yace na san lokacin da Allah yake ambatan aji aka ji ka tashi to Allah sai da yaji sai in kuka ji Ali yana ambata Allah shi ma ana san ana ambatan to hadisi ya faɗa ko wai karatu ya faɗa bari ya duko na malamai to Allah ya ta ambar ana mutu yanzu ko shi kai an ce gwamna ambace ka ka gani bare ka da an ce ai shugaban ƙasa ya ce ina wani ai sai ba shi zai rance ko to bare Allah tabaraka wa ta'ala minhu bi lafzi wannan lafazin imam nawawi ya ya ya rubuta wannan wa qala shaykh az-zarruq imam az-zarruq ya zo a karni na ya ya zo a karni na na tara imam az-zarruq hijira tana ɗari tara da wani abu wa qala shaykh az-zarruq imam az-zarruq yace radiyallahu ta'ala anhu fi ta'sis al-qawaid an littafin da ta'sis al-qawaid i'a'ul hukmi ba da hukunci fil umumi cikin gamewa hukunci cikin gamewa la ya kabi bai hukuntawa bijir ya niyi a gudanar da shi fil kususa a cikin keɓantacce yanzu dai an faɗi zikiri to wannan zikiri ya ya haɗe na ɓoye ya haɗe na sarari ya haɗe ko kaza yanzu kuma a ce kaza ake nufi hautita sai an buƙaci filhasi a cikin keɓantaccen da za a keɓance bi dalilin da dalili ya kusu da ya keɓance shi hatta ya takassasu ya haya keɓance da shi me yake nufi wannan wa min zalika yana daga cikin wannan aljihar bi zikir bayyana zikirin wa du'a da bayyana addu'a bayyana zikirin da bayyana addu'a a dalilu to wannan zikiri ya ɗauki ya haɗe bayyana addu'a zaka ji wayansu kuma kasan akwai kalmar da haka za a dinga farko hukunci ta tsinanci akwai kuma masu ci a koye sai a ce wai ilimi aka shiga ilimi aka shiga to to to zikirin waye shi a bayyana wai shi a kai ina ji wani yana to wai eh zikiri yana da kyau a to waye shi a faɗa a tsirari annabi ce yaya koye kuma Allah ma ce yaya koye to kaga kuma ko kaga kaji ai da ce ba kyau ba ko to to amma kuma kaji ga fitina ta shigo to ya ce a bayyana to Allah zai ci ya faɗa gabe ya zo bayyanawar ya zo rashin bayyana nan sakakken magana fikiri kowane yi ya kuma ga bayyanawa saboda tun mun yi na magana bayyanawa to amma na shi zabu ka ce to kuma dan ma kan malami ya ce to bari a kawo dalilin ma na bayyanawa ka dalilu dalilin bayyanawa Allah ya ce man zakara ni fi mala'in duk wanda ya ambace ni cikin jama'a zakartu bi mala'in khairin min zan ambace shi cikin taron da ya fi nasa to cikin jama'a ka za ka yi zikiri shiru za ka yi eh eh Allah za ka yi nan kuma ko man zakara bi mala'in wakila haka faɗa min adillati yana daga dalilin bayyanawa da Allah yake cewa ka zikirukum ka zikirukum aba'akum kanan da kuke ambatan iyayenku ko a shadda zikirin ko fi sanadi ce ka ambaci ubanka haka Allah ubanka ne ta Allah ce ka ambata fiye da ubanka ka zikirukum aba'akum irin da kuke ambatan iyayenku kai awa shadda zikiran sai ku ambata Allah mafi tsananin haka ma mafi tsananin haka wa qala ibn abbas abdullahi dan abba yace ma kuntu a arifu ni ban kasance ina sanin in sirafan nasi fitan mutane ba tuya mutane mina salat daga sallah ala ahad rasulullah zamanin manzo Allah fa illa bi zikri sai mun ji zikiri ba a gane masallacin manzo Allah an gama sallah saboda ba lafiya da iya muryar bilal ne to in kana can nesa kuma murya ba ta ka to ba a ganewa masallacin manzo Allah an gama sallah ya an ji an hau zikiri to wannan ma zikirin koye ne duk mutane suke kan gidan za su ga oh yanzu an gidan da sallah a masallacin annabi ga abinci san ya tashi yanzu wannan zikirin koyo ne to sai sun ga wasu kiriyo wani rawahu bukari bukari ya fitar da shi to wal jaharu fi zikiri wal jaharu da bayanin da ya zo fi zikirin idi ranar idi hadisai sun zo a fitar ana zikiri a sarari Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد ba ga shi an bayyana ranar idi ba abu da ana zikiri a kai fi dubur salawati da zikirin rika na bayan sallah sai a zoyi da manzon Allah yake bayan sallah din ya gama kowa da kowa na ci na ai ba boyewa ya ba ko wa fi suhuri da ya da zikiri a fagen daga in yaki ne ma Allah yake idza lakitumul ladhi fadbutu wazkurullaha kaseeran idan kun haɗu da kafiran za a buga ku tabbata kan ku gudu fa ai zikiri da yawa ai zikiri a yanzu ko irin yan rigingimu da suka faru a nan garin da ake buɗe masallatai ai ta Allahu akbar Allah a koyi ake eh ka gani ko to sarari kenan wa fil asfari da tafiya ma in kana tafiya ma ka hanzu wani dutse kai kabbara ko kana cikin da- daji ko kana annabi sallallahu alaihi ko kana cikin tumaki da ko kana cikin daji ka kwalla kiran sallah duk dabbar da ta ji duk tsuntsun da ya ji duk ciyawa da ta za ta yi ma shaida ranar tashin kiyama hatta kala alaihi salatu wassalam an mai tsaya da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gaishe shi yake sa da sahabbansa saboda yadda suke kurma zikirin da karbi arbihu ku sauƙaƙa wa kanku ku yi a hankula ku yi a hankula ku sauƙaƙa wa kanku ala anfusukum absa kanku fa inna kun cewa ku la taduna asaba ba kurma kuke kira ba wala da'iba ba baya nan ba yana nan tare da ku waje dan su dan sau ba wajen su bari ba a'a dan su dan su dan saurara ka gani bukhari ya fitar da wannan hadisi وقد جهر النبي شي كان كما صلى الله عليه وسلم يا بينا بالاذكار da zikirai wal adiyati da addu'o'i fi mawadin jammatin a wurare masu tsarin yawa ba ba wanda zai sa waje kaza wurare da yawa wa kazalika salaf haka sahabbai haka tabi'ai haka tabi'ut tabi'ina su ma kowa ya bayyana zikirai da yawa wa saha qawluhu man ya inganta faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jawaban dan ba da amsa li ahli kandaki ga masu haka ga gwalalo din nan lokacin yakin kandaku Allahumma la khaira illa khairul akhira ya ubangiji fa alheri sai alherin lahira fa fakir lil ansar wal muhajira ka kafa tawa muhajirai da ansarai wannan asarar yake fada ba koyi ba sallallahu alaihi wasallam wa kullu hadi duk wa'annan dalatun mai shiryawa ce alal jihari abu sa bayyanawa wal jam'i da haɗawa a haɗu jama'a a yi dalilin a bayyana kuma dalilin a haɗu jama'a a yi lakin fi baya kasatin sai dai ya zo a cikin wa'ansu dalilai da suka jawo to kuma malamai suna da wata ka'ida malaman usuli suna cewa al-ijbaru bi umumin lafzi la bi khususi abin da ake kula da shi gamewar lafazin ba wai dan yanzu da aka yi ba ita abin da ya sa alhazai in za su dawashi za su fito da kalman su na nan dama a shigo da haramin ya zama dan yana waje ran da manzo Allah ya zo umara ramuwa kafiran maka suka ce mun ji an ce yunwa ta Madina duk ta cinye mutanen mu ba su da ƙarfi yanzu mu tsaya mu zama ba su da ƙarfi duk mu buge su mala'ika zuri ya zo ya gaya manzo Allah manzo Allah ya ce kowa ya fito da rantsa a ga karfi kowa ya fito kuma ai dawa shi da karfi hoi hoi hoi hoi hoi haka aka dinga yin tsawa kace kai ai sun ƙara karfi ma to yanzu akwai wannan amma kuma ga abin yana nan kowa har yanzu ba an dace kafin ba ne jiran yanzu tana da karfi ko ba ta da karfi kaga yanzu ashe ba fususin lafzi ba dalilin da ya jawo ake kallo ba umumin lafzi gamewa hukunci gamewa hukunci to ko dan jarida ya ce to ai duk wannan abu da ai akwai dalilai kaza ya ce a ai ai dama addini an ga a dama an san ka malaman usulu sun kafa irin ka ba kula da kususin lafzi ba umumi shi yake kula da shi to ko da zai kai ta ai wannan fika baya kafacin ai wani dalili ne na keɓe ya kunu wujudu a da zama samuwanta mustanidan abin jinginawa ne ila dalili zuwa dalili ko ko in an jingina zuwa wannan dalili ma bi timali kasariha zai iya yiwa a ce an tabbatar da ita a wannan kadai alama wa ka'adi absa abin da ta faru a ciki wa kaunuha maqsudatan li ghayriha kasancewa abin nufin da wani ta ne la li zatiha ba dan zatin ba falla zima tanjibu asalin akar sai ya lazamtu a shimfiɗa wani asali kuma shi da duk irin wancan hadisai dai da muka kawo wanda sun game kowai ka iya yi a bayyanan shi ya kuma wanda su ahalin zikir duk za su faɗa. Wa bil ihya'i ya zo a ihya'i ulumuddin na Imam Ghazali na Imam Abi Hamid al-Ghazali wannan littafin kowa ya mallake shi. Qala Ghazali yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musnadin sa ne fashima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma qa'ada qaumu mutane ba su zauna ba maq'adan wani mazauni lam yazkuru laha subhanahu wa ta'ala ba su ambaci Allah a wannan mazauni ba fi a cikin sa wa lam yusallu ala annabi ba fi salati ga manzon Allah ba illa kana alaihi hasaratan sai ya zama musu nadama wannan zaman da suka yi umar kiyamati mutane ba zauna wajen hira kawai a gama hira ba ambatan Allah ba salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan zaman da suka yi zama nadama a ranar tashin kiyama kamar yanzu duk abin da ake zo ku bar zikirin kai a yi a hira ai shi hira suna ce kuma zikirin bid'a ne da kuma in ka zo na irin wannan kaji zai zama ma da dama ji ka zaji wa qala dawud annabi dawud sallallahu alaihi wa sallam annabi dawud Allah ya tsiran Allah da amince Allah ta gaishe shi yace ya ila ilahi ubangiji na idza ra'aitani in ka ganni ujawizu ina tsallake majalisar zakiri na wajen zaman masu zikiri ila majalisul gafiri na zuwa wajen zaman rafkananu ɗan hira zuwa wajen rafkananu a kasir rigili Allah karya kafar Dawudu duna mun kafin kai wajen nasu Allah karya kafar subhanallah imana annabin Allah ne kai ya san me ana Allah in kaga Dawudu zai shige wajen zikiri ya tafi wajen hira Allah karya kafar Dawudu alaihi salatu wassalam ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shige ga mutane suna rudo suna yin rudo fado dara irin abin nan da ake zuba a cikin kasa in mutum ya faɗi bai ci ba kaza kaza manzo Allah ya kalle su yace yadun aqilatu hannunsu mai hankali ce ka san inda take turanci yadun aqilatu hannun mai hankali ce ka san inda take turanci wa lisanun laqiyatun harshen ko ne ashar ne kam kam kaza kaza an uba kam haka ake yi ba tun asabi haka ake har gobe asali wa lisanun laqiyatun harshen ne ashar wa qalbun lahiyatun amma zuciyar rakanan ya Allah ta bai amma hannun tana da hankali hannun ta san wajen ci ta san a irin yanzu kuma a ce kafa tana da hankali ta san da za ta buga ya shiga go ولسان لاقيته حرشا لي عشان لي هكذا كذا يا ابو ايه سبحان الله وقلوب لاهية اما زكاة حب زكاتي داود يا فتوانا عليه الصلاة والسلام فإن ذلك ككري قفاتا نعمة نعمة تنعم بها علي ذاك من الله سبحان الله كي كاغا كري قفا نعمة أما شاء الله من الله هذا ميري دي كذا وقال صلى الله عليه وسلم نبياد عمجن الله النبي كما كنت مغانا داود عليه الصلاة والسلام مغانا أن محمد كما شكرا من الله صلى الله عليه وسلم يقول المجلس الصالح wuri mai kyau wurin da aka zauna don ibada ko don wani abu na alheri yukafiru yana kankare zunubi anil mumini ga mutum mumini alfai alfi majalisin zama miliyan biyu da aka yi majalisu idan banza in kai zama wajen alheri guda ɗaya zai kankare ma alfai alfi dubu biyu sau dubu nawa kenan miliyan biyu alfai alfi majalisu dubu biyu sau dubu zama dubu biyu da kai sau dubu to in kai zaman alheri guda ɗaya biya kankare ma alalan Allah tana ɗaya yanzu da kan shirme ne ya za ka zama sau miliyan ɗaya ka iya to ko kayi miliyan biyu ma in kai zama kuma na alheri guda ɗaya Allah biya ya kankare wancan Allah kankare mana min majalisu su'i daga mummunan zama wannan zubai biya fitar da shi kuma imamu jailani ma ya kawo cikin firdausinsa wa qala abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu abu hurairah Allah ya kare da a gare shi yace inna ahlas samai mutanen sama la yatara'auna suna ganin buyuta ahlul ardi gidajen mutanen ƙasa allati zikru fi ismillah da ake zikiri a cikin ta kama ta tara an-nujum kamar da muka muke kallon taurari taurarin sama ya mun sai da muke kallon taurari ko su kuma mala'iku taurarin su gidajen da ake zikiri a ciki shine tauraron mala'iku ni Abu Huraira imma mawqufi ne hadisi ne mawqufi Abu Huraira ne ya faɗa ka san ko Abu Huraira ba zai faɗa amin da bai ji manzo Allah ba imam marfu'i ne shi dai bai rafa a shi a shi kala rasulullahi sallallahu amma abu hurairah ma ya faɗa wa ta ne ai an magana ko na malami ko to kai abu hurairah yake to kaman ko ne kirkiro abin da bai ji malamin sa tunda da ga malamin yana nan gari ba to yanda mu muke kallon daurari haka su kuma malaiku suke kallon gidajen da ake zuke ba gani ba amma ba ya ce wani tuzuki sharri ne na yasu ji a ne da maganar shehu ne ce maganar kashi da kai duk ba a sa wannan hadisai yanzu wayan nan ba su kenan kaga amfanin karatun kenan ne wanda dama bai sani ba ne ke faɗa sai ya ci wanda dama kuma kawai ɗan rikici ne wannan ba abin da za ka kama yau ya bari imam shafi yana cewa ban taɓa faɗa da malami ba sai na rinjaye shi amma ban taɓa faɗa da jami'i ba sai shi ya rinjaye ni saboda malami ya san nasu hada yi ka yace kai ina ruwana da abin da ka kawo ya za da wannan ba gani وقال سفيان بن عيينة رحمه الله سفيان بن عيينة الله يرحم شيخ كتاب idan jama'a qaumu idan mutane suka haɗu yankurun Allah suna ambatan Allah ita balla shaytan wa dunya shaytan da duniya sai su haɗa kayan su bar wajen da shaytan da duniya da sun ga ana zikiri sai yake to kai mu bar wajen su ba wajen mu bane da shaytan da duniya ji sai su gudu kai ya kullu shaytan lid dunya sai shaytan ya ce da duniya ala ta raina mai gida ba ki ga abin da yake faruwa bane ma ya suna una mai gida ba ki ga abin da suke shi da ya ji hasken Allah sai ya kone ita ce shekani yadda za ta iya kan matsowa a wajen na Allah da ake ce mata mai gida ana ala ta raina duniya ba ki ga abin da ake ciki ba ne ta ta kulu duniya sai duniya ta ce da akun kyale su mai gida aboki fa inna idan ta faɗo idan suka haɗu a kuzu bi ana ki zan kamo ma wuyan sun kawo ma zan mai da zikirin ma na duniya zan na zo ne zan kamo wuyan sun kawo to ilaika zuwa gare ka وعن أبي هريرة أنك هودك أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنه ذكر السوق أبو هريرة يشجع كاسوا وترانا أبو هريرة كوي يشجع كاسوا وقال يشي أراكم ها هنا هو صحابي جدنا كلهم قاكون زو كاسوا wani rasu rasulullah ga gadan manzon Allah can ana an yi baje kolin sa ana raba yi kusan mutum masjid ana raba a masallaci abba radda da da kowa ya taho sai da Allah ya ce wai za a bar al-kisma ta ulul qurbi wanda ta yi farzutuhun minhu ko ko a dan san musu ga gadan manzo Allah ta ana raba a masallaci fa zahaban nasu sai mutane suka tafi dal masjidi zuwa masallaci wa taraku suka suka bar kasuwa fa lan yarau bira kan basu ga wani gado ba basu ga wani kudi ba basu ga duwayen su masu rabo ba a kalu sai suka dawo suka ce ya aba hurera ya kai aba hurera ba na aina mira kan mu mu ga wani gado ana raba a masallaci ba ni kusan mu ana raba a fil masjid a masallaci kala fa ma za ra'aita ce to yawa gani lokacin da masallacin yawa gani ma za a aiki kalu ra'ayna qauman mu mun ga wayansu mutane ya skuruna Allah suna zikiri mu abin da muka gani kawai kenan azza wa jalla wa yaqra'una alqur'ana mun ga wayansu suna ta karanta qur'ani zikiri da qur'ani mun kai ana yi kala fa zalika mirasu la dunya ga da annabi kudi koko kaya koko waye sai abin da ya kai kenan za ka ce wani suke ta sahabbai za su dawo ba za su gane komai ba sai dai sun da an yi harkar suke yi yau ga yan uwanmu a tukun abu da ake yanzu sai ko qur'ani ka ba sa wa'in sahabban in dai wanda ba san sanar da kalifancin sayyidina usman ba ba za su san me yawan nan ba saboda ba san wani qur'ani izu sittin ko wani kaza izu sittin ba ba wani sahabi da ya san wannan har zamanin sai na usman ba a san wani qur'ani izu sittin ko kaza an san dai sura ɗari da goma sha hudu yawan shi kenan abinda aka sani kenan ba wani izu sittin izu kaza izu kaza nisu rubu kaza duk ba san wannan ba za a kan zai wai ga Allah ne wannan to bare irin wayannan yan watan Qur'ani da ake da kai wasai na maka ce da Qur'ani da ya sauka wajen annabin nan nawo ai Allah ya sa ba ta koji a hannunsa sai kanka ya zo kasa ko to me za su gani su gane wannan ne namu sai sun ga da'irar zikiri ce to ga yan uwanmu ga yan uwanmu dan haka ake wannan to kaji abu huraira fa ka ji ko ita to me gadan annabin da ku kuke zato ala fa zalika ni ran ta ana ne gadan annabi minhu bi lafzihi gare shi da lafazin sa ala sahibu rimali shehin mu shehu umar al-huti radiyallahu ta'ala an ma abocin littafi ar-rima wa hizb rahim ala nuhur hizb rajim yace ala fi kashf al-kinai yazo a cikin littafi kashf al-kinai wasu ila al-jalal al-suyuti an tambayi malami kujimi imamu suyuti rahimahullah imamu suyuti karan suyuti irin sa ba a taɓa yi ba suyuti sai da ya zamanto laburaran sa fil littafin sa ne a ciki ba wani littafin wani malami kowane fanni shi ya yi littafi a kai ya aji ko library zai shiga littafin sa zai ɗauka ya ce kamar yadda na ce a fanni kaza qur'ani da hadisi ko za ka gani a ɗakin amma duk wani littafi ba wai kuma ba wani littafi amma duk littafin nasa ne shine akirul musannifi na ƙarshen masu tsakali duk littafin da ne a ciki imam suyuti to suyuti rahimahullah yake cewa amma amma amma ta da sufiyatu amma abinda sufaye suka saba da shi yi suyuti min aqadi hilatis zikiri su dinga kulla da'irar zikiri wal jahri bihi da bayyana zikiri fil masajid a masallacai ورفع الصوت بالتحليل الأغمية ذا ذكري hal zalika makaruhun an tambaye mu wai wannan abin ki ne amla ko ba haka ba fa ajaba sai ya amsa bi annahu la karahata fi shay'in min zalika ba ki ga cikin komai ga wannan wa qad waradat ahadithu su yace hadisai sun zo taktabi istihbabul jahari da da manzo Allah yace ana kan a bayyana tun ma bisiki wa ahadithu ma in hadisai sun zo taktabi istihbabul israri da aka ake so a asirta zalika والجمع بينهما yadda za a iya tara waɗannan hadisai anna zalika wannan yaftariku ya saba bi ikhtilafil ahwali da sabanin halin mutanen wal ashkar da dukkuna kama jama'an nawawi kamar yadda imamu nawawi ya tara bi zalika baina ahadisi tsakanin hadisai alwaridatu da tazo bi istibabil jahaj ana son bayyana في قراءة القرآن ذكرن القرآن والأحاديث الحديثا تزو الواردة تزو باستهباز الإصرار بها أنا سمقوي واردة المراد منه مغانا السيوسي فكما أنا هذا إيقو الله تشبهنا سنتعالى من هنا من هذا ذيك في لنقو هين كما مور جنسا فلا مين بكو من هذا سلم كما كما وزيفا لشولا نسكو وقال yake cewa wa min kalamin sai yaji alil kawasi yana daga maganar wali sai yaji alil kawasi ka san malamai in an ce malamai fa ba ƴan ba na iya malaman addini sun ce idan malami fakihi kan tagariya ya faɗi hukunci malami fakihi kuma su ya zo ya faɗi hukunci sun ce a yadda hukuncin malami fakihi kan tagariya a ɗau hukuncin malami fakihi kuma sufi fakihi sufi saboda shi ya haɗa biyu ya haɗa biyu suyuti ya faɗi wannan akan hukuncin sarki saboda mai madhab ya ce shi zai so a rike saboda ka'ayya dan sai na Umar ya shake wani da ya ga ka tarbi a wuya yace kana so ka nuna mutane kai mai ibada ne ko to sai yace to wannan dalili na sai na Umar ba zai ba yudi ya kawo hujjoji da yawa yace ya buge wancan a rike kuma a sa a wuyan ma hablul wusuli ala hablul waridi yudi ya kawo ya ce don haka malamai suka haɗa kan idan malami fakihi dan dagarya ya bada hukunci malami fakihi su biya zo ya bada hukunci kuma to a farka malami fakihi dan dagarya a ta malami fakihi su biyu haka imamu su ya haɗa saboda shi ya haɗa biyu ya haɗa biyu to kaji to yanzu ga malami fakihi kuma su biyu wa min kalamin sai ji alil kawas sai ji alil kawas yake to a yan bakilin muridi ya dace ga almajiri na neman saduwa ga halaran Allah hanyar kure yayi zikiri duk wata da ƙarfi ma wai a bayyana ba a ka bayyana ma da ƙarfi duk wata da ƙarfi tamatin cikakkiya ma aljahar tare da bayyanawa kuma ka kula da tafiyar zikirin mai kyau dan akwai masu bayyana da ƙarfi kuma ba su tafiya da tsarin kuma har su haka zikirin ba wannan ake nufi ba ka bayyana da ƙarfi kuma a cikin jeran ta'a fa innahu domin yin zikirin da ƙarfi kuma a sarari a shaddu ta'asirin shi ya fi tsananin amfani fi jam'i shakati kalbi ya karo zuciyanka ya kori shekarin zuciyanka ya karo ta zuwa ga Allah wayan baki ya dace ga muridi kuma aida an ya zukura ya yi zikirin ma'al jama'a tare da jama'a kai ya shi kadai sai dai in sharadin wannan zikirin ya shi kadai kamar na safe ko na yamma amma sharadin wazifa ya haka ka aikai kadai ko in ga jama'a ma in dai ba da larura ba ka fito gaba ko sabida ne ya faɗa haka fa inna zikiral jama'a domin zikirin jama'a aksaru ta'asira shi ya fi tsananin amfani fi rafil hijabi cikin ɗauke ma hijabi li kaunil haqqi domin Allah ta'ala ya ɗaukaka shabbaha al-quluba Allah ya ya kamanta zuciya bil hijarati da duwatsu hmm kuma kasat qulubu kuma ba da zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa Allah ce zuciyan ku ta kekashe zuciyan ku dai kaman duwatsu Allah ce kai zuciyan ku ta fi dutse ma ke kasa duk wannan rock da kuke gani yanzu me ya kai shi karfi ko zuciyar ka ta fi wannan dutsen karfi haka kuma in ji Allah mahalicin ta ala alau man kala kai ya kalli jarata aw ashaddu qaswa kai ta fi kekashewa zuciyar nan ta fi kekashewa ma akan dutse shabba bil hidarati wa ma'lumun kowa ya san wannan annal hajara dutse la yankasiru ba a iya fasa shi illa bi kuwatu jama'ati sai jama'a ta taru yanzu a ce kare ka fasa dutsen can na Abuja ya a ne jama'a ta taru ko kuma sai an yi sama dabaru an ta rura wuta an ta ga inda ake fasa zuwa sai an ta haɗa wa dutsen wuta da kaza a yi ta zuga hanyar da kuma a yi ta bugu to ita ma zuciya sai an haɗu sai na haka cewa yake cewa duk wanda ya ce zai yi sufanci ba tare da wannan abu na zikirai da wannan abubuwa na sufaye ba kamar ya ce zai lankwasa ƙarfe ne bai sa shi a wuta ba kama zai lankwasa kama bai sa ta a wuta ba zai yiwu zai yiwu ba kama sai an sa ta a wuta an ta zuga ta yi tashir to sai a iya lauya ta zuciya ya tashi zikin ta yi zikin ta zama gumba sai ka iya lauya ta yadda kake so to bili darati saka zalika haka nan kasawatul kalbi ke kashewar zuciya la ta zulu ba ta gushewa illa bi zikiri jama'atin sai da zikiri cikin taro muji tamjina su haɗu ala kalbin wahidin alfa zuciya ɗaya baki ɗaya ba wannan yana yi wancan yana yi ba wannan yana wannan waridi wancan a'a a haɗa baki kuma a haɗa waridi a haɗa kala ɗin da ake in baka iya ba shiru albarka za ta same ka amma kan wannan yana wariji kaza wannan yana wariji kaza to zuciya ta shi ɗaya ce ba ta yi wannan abin da a haɗu kalbin wahidin zuciya guda ɗaya ya anna kuwatu jama'ati domin karfin jama'a a shaddu shi yafi min kuwatu shakkin wahidin da karfin mutum ɗaya wa amma min haisu sawabi amma ta wajen lada kuma hakan ma yayi a haɗu da jama'a fa kullun lahu sawabi nafsi kowa yana da ladan zikirinsa wa sawabu sama'i rufati da ladan jin zikirin abokansa kana da ladan naka zikirin da ladan zikiran da kaci qultu shehu marubuci yace wa muradil qaumi nufin mutane wa nasruhum da duban su fi ma ya jama'a qulubu su su ba ya duk abin da karatun su da komai su yin abin da zai kai su ga Allah ne ba wai dan daga ne ka iya karatu su duk abin da zai kai su ga Allah ne qala shaykhu zarruqu imamu zarruqi ya faɗa radiyallahu ta'ala an mu'zamu nazar qaumi filin abin da waliye suke duba ma ya jima ukulubahum abin da zai haɗa zukatansu ala maulahum a bisa ubangijinsu kamin samma ta wannan dalili ne tun daga rannan ne kalu sufaye suka faɗa abubuwa bi ashiyari da abubuwa fi babil adabi a babil ladabin abin da zai haɗa su ga Allah an kara haman lanya a rin kasadin wanda bai san me nufin sa bai inkari su kawai dama an ce duk wanda ya sa kafa cikin su bai san kansu ba sai ya ji kunya ya ji kunya kwarai da gaske don ka an gane kowa ya ne a masu ba a gane su ba har yau in ku ka sa kabarka da gaskiya yanzu za ka gane karatun su duka in ka sa kabarka da gaskiya yanzu za ka gane karatun su in ku ka shigar musu da rikici kuma sai dai ka sha wahala ba za ka kai ba a gane ba wannan su baya ne kai Allah ya ba wannan wa akaza hadi gairi haqqi ya rike ta ba da gaskiya ba mallan ya bulug halahum wanda bai kai halin su ba fa salla sai ya kace bi hada wannan maganar wa zalla ya goce ya sha ƙasa kasama'i kaman jin wato zikiransu mai kiɗe-kiɗe wannan shi ake cewa sama'i ko kiɗan dindufa ko kiɗan bandiri ko kiɗan wane ne ko duskon ma kamar zikiransu masu wannan kaga ke kasashen fakihi da san me wannan ba to kuma hadisai ne kuma ingantacce fasage ai mun fitar ai yayin mana fasawa duk mun fitar da su ko kuma hadisai ne ingantattu ma ba su ba wani ya gama faɗan shi sunna da kaza kaza wata aka yi wani masallaci kuma suka gama faɗan sunna kaza komai dai a yi sunna ka a yi gida sai gashi an yi biki kusa da masallacin kuma aka tashi da kiɗa kuma suka ce an yi biki aka ce a ai sunna ce manzo Allah ya ce a bayyana aure mai kyau da mara kyau da kiɗa oh kuma ya gidi ce sai aka kawo shi da maganarsa da so sun da faɗa ta kan ake ba a san me ba don Allah ya ku bayyana aure ne kyau da mara kyau da kiɗa dunduka to da abubuwa to za a ga kasama kamar jin bikiransu da madahansu masu kiɗa kiɗa a ciki wayansu za a ga da bandiri suke wayansu za a ga da dunduka suke ganga suke wayansu da music din ma na yanzu da komai to wanda bai san wani hauli su dai duk abin da zai shigar da su zuwa ga Allah ko su ji wata karewa kamar a zabura ta annabi dawudu ita mizmari ke karewa ce sun za a dinga to yanzu kamar wayan su daga cikin ahalin kitabu ko su na tsara ko kiristoci ko za ga su kuma ai wata sallata su kuma kiɗa ne su ma akwai irin nau'in abubuwan nasu Donan duk saukace ne illa dai akwai maganganu ko to su duk suna neman abin da zai haɗa zuciyarsu zai tafiyar da zuciyar cikin Allah yanzu jinsu ba irin naka ba ne to wani hawi da makamancin sa wa ana shara da zalika al-junayd imam al-junayd shugaban ta'ifa rahimahullahu Allah ya ji kansa ya faɗa ila su ila yayin da aka tambaye shi anis sama'i ga jin wa'annan zikirai nasu masu kiɗa ko ko jin kiɗan ma ga baki ɗaya ma ga baki ɗaya sai yanzu wannan zamani da Allah ya kamu da Allah bai sa kuma duk kunnuwan mu an bai da shi irin wanda ba mun shiga uku ba ba irin karatu irin na yan turmi ba a ce in ka ji kiɗa sai an narka darma ranar tashin kiyama an zuwa ma a cikin kunne da yanzu kowane musulmi ranar kiyama ai da darmomi nawa za a narka an zuwa ma a cikin kunne ina ne ba za ka ji ba ina ne ba za ka ji ba to in ya tafi da kai ga Allah to kuma ba na hauka irin wannan na hauka da ake ba a irin kamar wanda yake tafi da tangimin larabawa irin wanda yake tafi da na abin larabawa ko ko irin namu na hausa kaga kidan ma kala kala akwai kuje kidan mayaka ana so a buga wa mayaka kuje don su su dinga tsuma yanzu su dinga wasa da kan mazaje wannan ba haram ba ne kuje akwai na yan farauta akwai na yan gayya ko na abu duk wa'annan akwai bayanan su duk cikin fiɗin ba wai kawai duk kiɗa a ce an rusa shi ba ba haka ba ne to wannan kenan wa kana sha zunaidi ya faɗi wannan ila su ila an sama yayin da aka tambaye cin sama nan fa ala sai ce kullu ma ya jama'ul kalba duk abin da zai haɗa zuciyanka alal ala maula absa Allah fa huwa mubarun halal in dai ya haɗa zuciyanka zuwa ga Allah ba ya ke ka fitar da zuciyanka ba kace alahu mashrutan sai ya sanya haɗa zuciya zuwa ga Allah shine sharadi jabi cikin haɗawa ibati cikin halaccin sa hatta la ya ta'adda hukumu haka hukuncin sai tsallake abin da zai haɗa ka zuwa ga Allah da akwai kuma wanda da kaji kuma shikenan sai fasikanci ya motsa ko akwai wannan kuma to ba irin wayannan ba la ya ta'adda ko ko wato wajen da ka ji kuma ba na addini bane kuma shi kenan sai ka fada wani ba wani ake nufi ba sai ba hatta la ya ta'adda hukumu mawquba ala illati a tsayar da shi a bisa dalilin sa hatta la yunkaru haddan ka ai inkari wallahi alam Allah shine masani min ka asisul qawaid yazo a cikin ka asisul qawaid littafin imam sufuki lafzi da lafazin sa wa fi yazo aidan fadilatu shay'i darajar abu gaira afdaliyati ba ta sa ya ba za ka ga akwai abu mai daraja amma ba wai ya fi abubuwa misali akwai neman ilimi yana daraja neman abinci yana daraja neman yaki yana daraja amma ba zai sa kuma ya fi wa'yansu abubuwan ba abin da zai kawo dalili wa in sabata alfadlu ko falala ta tabbata wala min tarki wal fi'li ko bari ko aiki da arzul waqati ko dalili abin yana da daraja amma dan lokaci kaza ba a yi shi ba eh na tsallar yabo wa in sabata wa hukumul waqati da hukuncin lokaci gayar wa hukumul waqati hukuncin lokaci gayar hukumul asli ba hukuncin lokaci bane asali bane a ce to to me yasa in duk wannan zikiran da kuke faɗa yana da daraja me yasa sahabbai ba su zauna in ji ba ha kai ba ka da hankali ba ka san hukuncin lokaci ba hukuncin lokaci da ana hukunta asali sai su bar yaki gashi nan za a kawo hari yanzu yanzu sai su bar zuwa su je su toshe fagen gada su zauna su da'irar wazifa baka da hankalai kowa ya yarda da har ko masu kirin Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya kiyaye kasar mu da za a ce ayya ayya wani launa ai da kuma babban zikiri ko to amma a cikin yakin Allah bai ji ayi zikiri ba sai zalimi sun ladina kafaru farko su ko uzkuru zalimi sun ladina idza lakitum bi akan fasbutu Allah ya ce in kuka haɗu da rundunar to ku tabbata wa ka abu amma kuma ne wa zukura Allah kasira kuma ku zikiri ne yawa kaji cikin yakin ma to dalilai na jihadi na sannan ake kawo musulunci wannan hukuncin lokaci ne amma bai hana hukuncin ai da manzo Allah zai faɗi wani abu kamar yanzu wannan goma nan ta ta rabi ta ta din nan manzo Allah ya ce aiki a cikin ta yafi kowane aiki sahabbai suka ce yanzu har ya fi jihadi manzo Allah ya ce ya fi jihadin ma sai dai mutumin da ya tafi da ransa da kudin sa duk suka halaka ba su dawo ba wannan ne kadai ba abu haka kaga suka lura da hukuncin lokaci ya rasulullahi ita abin da muke yanzu ka ce aiki irin wancan kaza kuma zan lafi kafin zai ɗauka kofin sai ta yaki har ta kare laye doki ga mutu shi kaza kaza bai kai darajar mai biki ya rasu za ka ji abin da ka faɗa yake kwarai kuwa a kuma duk ai ba za a bari wannan lokaci amma yanzu irin wannan shargallan lokaci irin nan in dai ba mutum yana wajen neman halattun sa ko yana abu sai dai ko yana bacci ko yana ƙarya ko yana su sai kuma sai a ce kai yanzu ki ai sahabbai ba su ba wannan ba hujja jahili ce ba hujja bai san hukumar wakati ba bai san kuma dan abu yana da falala bai tsaya su ba to abin da yake so ya gaya ma a nan kenan to wa hukumul wakati gaira hukumul asali hukuncin lokaci ba hukuncin asali bane zai yi wa abin mai kyau ne amma hukuncin lokaci ya zo ya sa ba wannan za a tsaya a ba ba wannan za a tsaya a ba kuma ai karatun ga mai kyau ne to sai a bar yaki kuma a zo talibin waje da yana cewa ni ba ni da wani qur'ani mai yawa ma saboda tsaba bala'i na ki kawai ni soja ne kawai duk hama annabi suna can mahaddata ne ga ni ko soja ne kawai ni ka gani ko to ma'ana qur'ani ba shi da kyau kenan yana da kyau amma shi kuma ga hukumul wakati shi soja ne ga abin da yake akwai abubuwan da an hana a yi irin a murtse gashin baki da amma an ce kwamanda ya yi soja ya yi don a ji tsoronsa a fagen gasa ko kuɗin sanda to shi wani addini ya yi shi kuma ya yi akwai abin da haka babu ga wannan ga wannan amma duk ba a san wannan kawai ba kyau dai ba kyau dai ba kyau dai ya ce ka gani jiki ne to yake cewa wa in sabata al-fadlu wa hukumul waqti ghayra hukumul asli fala yulzamu bai hau bai zama dole ba mina tarji na daga faɗaitarwa al'asdaliyata falala wa in tabbata alfazu ko falala ta tabbata wala mina tarji ko cikin bari wal ilimi ya arzun don wani abu da ya taso annan alwakatu lokaci rafa a hukumul asali a ce ya ɗauke hukuncin lokaci a kai a bai basi ba a ga yadda ji kamar hujja ce wannan ba hujja ba ce wannan jahilci ne ba hujja ba ce والجمع للذكر حقوا دان ذكري والدعاء إذا الدعاء والتلاوة ذكرات القرآن كالصحة يا إنغانتا نقد قريتروا كل ذلك هو أن الشريعة كان مدبتر تاقعيتر بالأحاديث المتقدمة بحديثا متداول فلا يسوق دفو أصل حكمه فأولا ذي يتوري أصل حكم سن دون حكم لوكتي ko dan yaki ya hana sahabbai su zauna su yi koko amma ne shari'a ya ce haka yake to dan wani bai zauna ya yi ba dan wani da koko a kawo abdullahi bin masudi ya fito ya watsa wa yan suka sa wannan duk ba zai kore asali ba abinda mai shari'a ya faɗa duk ba ba haka bane ba zai kore asali ba la ya tuta ko asali hukunci ba zai iya ture asalin hukuncin su ba wa in kusira alaihi gairu ko an dora wani a kansa fal afdaliyatu lil ghairi fifikon nan ga wani alaihi gare shi ka zikirin kafi kamar zikiri na koyi wa ma ya ta'adda min al-ibadati da ibada da take samun wani na kuhu amfanin ta kal ilimi kamar ilimi wal jihad da yaki wa takassub da neman arziki kaga wannan duk falaloli ne da su amma bai sa a ce kuma shikenan a bar na a zubar da na asali ba dan dai ga abai sun je ga zuwa sun je ga gaskiya ne in mutum da neman abin da ya tsaya kasa ne ce to amma kuma bai hana kuma ba zai sa ya ce duk wanda ya zauna kuma ibanin ibada ba karɓar ba ce ala ilali abu sa iyali ila gairu zalika zuwa wani wannan mimma kana itina ushabati abinda sahabbai suka rungume suka kula da shi wa shuguluhum da shagaltar su bihi da shi hatta shugulihim har wannan ya shagalantar da su an ijtima'i da zikiri ba su haɗu suna yin zikirin ba ba hujja bane wai dan basi ba akwai abin da ya shagalantar da su a wannan lokaci to hukuncin lokaci ne kawai bai shagal bai hana asali ba amma wal mahzabi abin wato tafiya zuwa gare shi min gairi zamimatin ba tare da tarawa wani abu ba min zalika ilai zuwa gare shi alaka ba baka gan su ba inda inkari hidin lokacin ne kuma da za a yi zikiri alama hun fi akan abin da suke cikin iska amalu sai su yi shi kal asfari kamar a hanyar a wajen tafiyar su wal a ayadi da ranar hidin su sai a yi ta zikiran wa adbaru salawati bayan salloli wa nahwi zalika walamma ja alaihi salatu wassalam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masallaci masallaci manzo Allah ya fito masallaci sai a ga ma irin wannan hukunci kan ba mu shige lokaci to alhamdulillah rabbil alamin karbe na alhamdulillah kai tana sa muna yin so muke duk ka sai ya dinga zama shirki ta kiyar salatu sashi إنك أنت السميع العليم